alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba yan uwa muna yi muku barka da dawowa daga hutu rabin lokaci Eh, yayin da malam yake yi mana bayani game da abin da ya shahi eh, sunayen Allah madaukakin sarki malam ka'ida ta ta bakwai al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwa al-mailu biha amma yajibu fiha me ake nuhi da ilhad to al-ilhad ko al-lahad karkacewa an gane ko shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala eh, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eh, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi ko al-qira'atu hamza wa dalil wa dharu alladhina yalhaduna fi asma'ihi ya an ce lahad ko alhada ko lahada shine ya karkata shi yasa ma a cikin suratu fussilat Allah ce innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina ko innal ladina yalhaduna fi ayatina la yakhfawna alaina da thulathi da ruba'i duka suna nufin karkata ma'ana mai fi'ili mai harafi uku da mai harafi hudu to daga nan ma an ka samu allahdu shine wato kabari wanda ake ma mutum wanda aka karkace wanda ake samu mutum karkace an ka ce utlubul ilma min al mahdi ila al lahdi ku nemi ilimi tun daga tsumman goyo har zuwa ga lokacin da za ka ku kabari ma'ana ilimi abu ne wanda yake bai da iyaka sabani abin da wadansu suke tunanin in sun samu wani diplom ko sun samu wani matsayi na ilimi sun kai karshen ilimi ko ba haka ba za a ci gaba da dauka ga malamai da kuma bincike da kuma muzakara da munakasha da abin da ya kama da haka to don haka akwai waɗanda suke karkace ma ayoyin Allah ko sifofin Allah to Allah ya ce a bar su nan da an ka ce a bar su ba ana nufin Allah ya kyale su ba nan umurni na na kyacewa umurni na na kyacewa kuma shi zar yana daga cikin fi'illan da a larabci wato cikin larabci zaka iske akwai fi'illan da wato ba su da sigogi duka bai da fi'ili madi babu wa zara sai dai zar ko kuma fi'li mudari'i ya zaru wa ya zaruhum fi tughyanihim ya'mahun ko wata qira'a wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun kina akwai mudari'in sa nazaru kenan nawzaru amma wa zara ba a ji shi ba yana da fi'li mudari'i yana da amri amma bai da madi to kaga kamar cikin larabci zaka iske akwai fi'ilan da suke da wannan dalibin ilimi in bai sani ba sai zo ya watsa fi'li madi a zo a samu matsala to ala ayyati hal dai Allah ya ce a bar su nan umurnina na tahdidi kacewa ake nufi Allah ya ce a bar su kamar inda Allah ce zarni wa man khalaqtu wahida ka bar ni da wanda na halicce shi wahidan hali ne zuwa ga shi wanda an ka halitta maf'ulun na halicce shi shi kadai ba yana nufin ko Allah ya halicce shi ba shi kadai don akwai tawaye ko da tawaye ana samun su a ana ana magana mafi yawancin mutane ko kuma wahidan kowane Allah ya halitta shi shi kadai ko da tawaye na daban-daban Allah ya halitta su in ba waɗanda Allah ya haɗe su ba misali kafin a haɗe su ai tana yiwuwa sai da an kalice su daban-daban sannan an kai muku wata halitta sannan aka haɗa su ko kuma zarni wa man khalaqtu wahida ka bani da wanda na halicce shi ina ni kadai ni kadai na halicce shi ba tare da na nemi taimakon wani ba ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim ko kuma ashhadnahum aw taqra'a khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudillina aduda Allah bai nemi taimakon kowa ba lokacin da zai halitta don haka wannan halin yana iya komawa zuwa ga maf'ul yana iya komawa zuwa ga fa'ili to kuma maganganun ba su karo da juna ba da an ka ce Allah ya ce a bar su masu karkacewa karkacewan nan tana da abubuwa daban-daban misali mutum ya ɗauki sunan Allah ya bashi wata ma'ana wadda ba tashi ba kamar a ce Allahu sai ce mai halitta kaga nan ya karkace ma ma'ana lalle Allahu sunan Allah ne amma ma'anar da ya bashi ba ita ce tashi ba ko kuma at-takyif an gane ko mutum ya yi ƙoƙarin nuna ga yadda Allah ya siffantu da wata sifa misali Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah ya daidaita akan al-arshi kaifa stawa ya yadda daidaita a'a ban sani ba bai bani labari ba bai so in sani ba kiran bai da bukatar in san wannan abu amma sai wani ce a'a Allah ya daidaita akan al-arshi sai ya kayyafa kamar yadda dan adam yake zama akan al-arshinsa ko kujera ko sarki kaga wannan yayi matsala ko a tamthil kamanta Allah da halittunsa an ce yadullahi an gane ko bal yadahu hannayen Allah guda biyu sai ce a to kamar hannuna kenan ina fata an fahimci ni a'a yadda zatin ka ya bambanta da zatin Allah haka ne hannayen Allah za su bambanta da hannayen ka amma ya suke amma bai gaya mana ba ya ce da yana da su ba zan karyata shi ba kamar yadda hannun mutum ya bambanta da hannun kare halittu ne kuma duka hannun mutum ya bambanta da hannun giwa kuma don halittu ne to ina ga kuma wanda ya halitta wanda shi laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir ina fata ana fahimta ta sannan kuma ko ta'til wani ce a'a kawai dai an ce Allah shina da hannu amma ba hannu ake nufi ba kawai dai Allah yana da karfi domin hannu shine yake aiki ana son a siffanta ma dan adam Allah yana da karfi kaga ka kore kai ta'tili asalin ta'til shine wato ka bata abu ko kuma ta'til shine abin da ya wofinta shi yasa Ibrahim al-Qais da yake siffanta wuyan masoyiyarsa yake cewa wajidin kajidin ra'mi laysa bi fahishin idha hiya nasathu wala bi mu'attali tana da wuya kamar wuyan barewa ma'ana kyawun sa kenan ba wai ya kamanta ta da dabba bane amma kyawun wuyan barewa yana da kyawun kallo yace laysa bi fahishin ba mai tsawo bane nan ba ana kenan laysa bi tawilin fahishin ba mai tsawo bane kwarai idza hiya nasathu lokacin da ta yi mika ta mika wannan wuya wala bi mu'attali ba kuma wuya bane wofintacce wanda bai da komi ma'ana wanda bai da sarka domin an sami shi sarka ya ta zama mu'attal kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa wa bi'irin mu'attalatin wa qasrin mashid bi'irin فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد وبئر مؤطلة da kama a ce rijiya wadda take tawo finta kidan babu ruwa cikin ta ina fata ana fahimta ta wuraren da kenan sun kai sharuwa yanzu babu wannan ruwa din mutanen sun tafi kuma rijiyoyin sun wofinta sun zamanto wato sabankwai in ji mata don haka ba a korewa in an ce Allah alimun na Allah yana da sani sai su ce alimun bila ilmin Allah shi na da ilimi alimun masani na amma bila ilimin ba tare da sani ba don ka a ce Allah yana da sani a'a ilimin Allah ba halitta bane yadda Allah ba halitta bane ina fata ana fahimta ta to don haka dai ilhadi na sunayen Allah musamman a wannan lokaci da muke ciki za ga ya yawaita wanda suna kokarin kore sufofin Allah wannan abin yayi muni kwarai da gaske ko su kamanta Allah da halittunsa ko su yi kokarin takyifin yadda Allah subhanahu wataala ya siffanta da sifa Allah bai bar maka sani ba ka bar sanin ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine ilhad an mujibiha ko ka kore ma'ana ko ka tabbatar da sunan ka kore ma'ana ko ka kawo ma'ana amma wadda bata dace da suna ba shi wannan duk ilhad ne Allah kai mu tsari
Allah ya saka malam da alkhairi da wannan bayani game da abin da ya shahi sunayen Allah madaukakin sarki mafi kyau na'am sai babi na biyu qawaidun fi sifatillahi ta'ala ka'idodi game da sifofi na Allah madaukakin sarki to yanzu mun yi bayani kan sunaye zamu shiga kan sifofi na'am ka'ida ta farko ita ce sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamal la naqsa fiha biwajhin min alwujuh na'am in an ce sifofin Allah sifatu kamalin sifofi ne na cika kamala yanzu yan an ka ce Allah yana da ilimi kuma halittunsa ai an ce suna da ilimi Allah ya ce annabi yaqub wa innahu la zu ilmin lima allamna ko ba haka ba to kuma Allah ya ce shi yana da ilimi ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ce inna rabbaka alimun hakim a cikin suratu yusuf misali to kaga Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi ko ba haka ba ar-rahmanu ala al-arshi istawa ayoyi guda bakwai cikin alqur'ani inda Allah nuna ya daidaita akan al'arshi an gane ko to sannan kuma Allah ya nuna bayan shi suna daidaita akan wani abu wallazi khalaqa al-azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi dan ku daidaita to ba a cewa irin yadda dan adam yake daidaita akan dabba haka na Allah subhanahu wataala yake daidaita to na Allah sifatu kamalin ne cika ne don kai lokacin da ka hau wata dabba kana da bukatuwa zuwa gare ta wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqil anfus ko ka dora mata kaya ko ba haka ba kana da bukatuwa ne zuwa gare ta amma Allah ba a cewa yana da bukatuwa ne zuwa ga al'arshi dai ta kan al'arshi ina fata an fahimci don haka in Allah sifa Allah sifantu da abu yanzu ilimin Allah cikakken ilimi na wanda babu abin da Allah ya jahilta kuma wato mantuwa ba ta gitto ma ilimin Allah sannan jahilci bai gitto ma ilimin Allah ko da kaga wani nasu ya ce a'a li na alama dan mu sani a ba don Allah ya sani don Allah ya bayyana ake cewa dan ka gane ilimin Allah wato kamar mantuwa ba ta zuwa ma Allah subhanahu wataala ko ta gitu ma Allah subhanahu wataala ina fata ana fahimta ta kenan in an ce Allah yana da ilimi cikakken ilimi in an ce Allah yana da rayuwa cikakken rayuwa da baya mutuwa wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut in an ce Allah yana magana Allah yana cikakken magana kai ko cikin magana ka akwai rubbi masu shan mangoro sun san rubbi wanda wanda bai ne ba akwai magana da bata da amfani cikin maganunka akwai magana wadda cuta ce cikin ta ala ayyati hal dai duk abinda Allah ya siffanto da shi kamalun ne cikakke ne babu abinda Allah ya siffanta da shi wanda bai kai kololuwarsa ba shi da abinda ake son a ci wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka malam da alkhairi malam sai ka'ida ta biyu babu sifati awsa min babil asma na'am in an ce babu sifat sifofin Allah awsa'u min babi al asma al asma sifofin sunayen Allah mun ce wato su sunayen Allah da su da sifofin Allah zaka iske kamar sun yi tarayya wani lokaci in an ka ce as-sami'u sunan Allah ne sannan kuma an ka ce as-sami'u sifa ce ta Allah to shi yasa sai an ka ce babi na sifofin Allah ya fi faɗi da mi da babi na sunaye domin in mun ka kalli sunayen Allah ta fuskar suna nuna zatin Allah zati guda suke nunawa domin sunayen Allah ɗari ba ɗaya ba suna nufin Allah ɗari ba ɗaya bane waɗannan da akwai ba kuma mun ce ba su kaɗai bane ko ba haka nan bane shi yasa Allah subhanahu wataala ce qul ud'u Allah aw ud'u rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna in kace Allahu shi dai zatin Allah kake nufi in kace ar-rahmanu dai zatin Allah kake nufi ko ba haka nan bane to kaga ashe in an hankalta ma sunayen Allah da sifofin shi dukan zati guda suke nufi to nan duk abu guda suke amma yan kalli sifofi nan sai su zama to abin da ake kira mutaradifa ma'ana kamar masu bada ma'ana guda asalin mutaradifa daga radifa ne shine abin da yake kusa qul asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tasta'jilun to amma idan aka kalli ma'anun da suke dauka sai su zama to kuma mutabayina kaga as-sami'u Allah mai ji al-basiru Allah mai gani al-hayyu Allah mai cikakken rayuwa al-qayyum wanda yake tsaye akan dukkan komai ko ba haka nan bane mai tafiyar da komai a misali ar-rahman mai rahama kaga rahama daban ji daban ko ba haka nan bane ilimi daban ko ba haka nan bane hikima daban to kaga waɗanga sifofin ta fuskar suna nuna zatin Allah sai su zamanto kamar abu guda ne ta fuskar kuma kowane akwai ma'anar da ya kumsa sai su bambanta to sai ya zamanto sifofi sun fi yawa da mi da sunaye shine ausa'u sun fi yawa kenan sifofin Allah subhanahu wata'ala sun fi yawa da wato sunayensa shine abin da malamai suke son su bambanta don wani bai iya bambanta tsakanin asma'ullahi da kuma sifatullahi subhanahu wata'ala
Allah ya saka malam da alkhairi malam sai ka'ida ta uku wadda take cewa sifofin Allah madaukakin sarki sun kasu kashi biyu subutiya wa salbiya su kuma yaya ne bayanin su yake to ya anka ce subut tabbata abu sabata yathbutu ya tabbata ko ba haka bane ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu ya ku wanda kuka imani idan kuka hadu da wata jama'a kinan za ku yi yaki fasbutu ku tabbata kar ku gudu ake nufi amma dai tabbatuwar abu shi kuma subutin nan kala biyu ne subuti na jiki da subuti na mi na zuciya walau annahum fa'alu ma walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa shadda tathbita shi fi tabbatar da imanin su imani cikin zuciya shike ba wai a ga zuciyarka ta tabbata ba ta motsi a in dai kana da imanin ka ko da zuciyarka na bugawa tana motsawa ba shi ake nufi ba in an ce subutiya akwai waɗanda ana tabbatar ma Allah da su salbiya kuma daga salbu ne shine abinda an ka zari amma da suna nufin abin da an ka kore ana iya cewa manfiya waɗanda an kore su ga Allah misali in an ka ce alhayyu rayayye mun tabbatar da sifa ta rayuwa ga Allah subhanahu wataala ta zan sifa subutiyya amma in mun ka ce annawmu kwana to sifa ce salbiya mun kore ma Allah ita shi yasa yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta illa huwa sai shi alhayyu kaga ya tabbatar maka sa da rayuwa sifa ta rayuwa alqayyum ya tabbatar maka sa da sifa ta wato kasancewarsa mai tsayuwa akan dukkan al'amura da komai afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat ko ba haka ba amma sai ce la ta'khudhuhu sinatun wala naw sinatun gargadi ba sanatun ba wasu na cewa sanatun ya an ce sanatun shekara ya an ce sinatun kwana ko gangadi ko angaje to la ta'khudhuhu sinatun gangadi bai kama Allah wala nawmun balantana bacci don mi Allah shi ne ke cikakken rayuwa kuma baya gajiya kuma Allah shi ke rike da komai inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula kenan Allah shi yake rike sammai da kasai an ta zula kenan Allah ta zula ake nufi dan kasu ruguje su faɗi ko ba ka ba kasu gushi a to da Allah yana bacci in yana rike da abu ai sai kubce mai ko kai yanzu in kana rike da salula misali ko mu ce kana rike da kofi kana jin bacci ai sai ka ji ya faɗi tas ko ba ka nan bane to dan haka nan sifa ce salbiya a kore ma Allah bacci kuma a tabbatar ma Allah da cikakkar rayuwa domin shi kanshi bacci wani nau'i ne na mutuwa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma ko ba haka nan bane to da haka dai nan na ake kasa sifofin Allah in an ga sifa ce ta kamala a tabbatar ma Allah da ita akan kamalarta in kuma sifa ce salbiya to sai a kore ma Allah ita duk da yake ita sifa salbiya babu madahu tare ita kamar da malamai suke cewa domin dan an ce an kore abu abinda babu ai bai zama to yabo to amma sai an hankalta ma tabbatu cikakken shi sai ya zama to yabo ga Allah domin zai an ka ce Allah baya bacci to ai kore bacci bacci abu ne babu shi ko abinda babu bai zama mutuwa yabo amma an ce baya bacci zamu hankalta mu cewa yana da cikakken rayuwar da ba ta bacci sai zama to ya zama to yabo ga Allah subhanahu wataala kenan in an tabbatar da abu sai an tabbatar da kololuwar shi in an kore abu ga Allah sai an tabbatar da cikakken shi domin nan ba za mu yanzu mun ce Allah baya bacci kenan yana da yana da rayuwa a'a yana da cikakken rayuwar da ba ta bacci to ne yabon yake ina fata ana fahimta ta wallahu ta'ala alam
Allah ya saka malam da alkhairi malam sai alqaida alkhamisa yace sifatul sifatu thubutiyya
na'am tanqasim ila qismain na'am dhatiyya wa fi'liyya na'am to nan ma wani karatu na mai zaman kansa in an kace sifatullahi ta'ala tanqasimu ila qismain wato nan wani kismi da ake so araba sunayen Allah bayan an kasa su da subutiya da kuma salbiya to nan sai an kasa su gida biyu aka ce akwai zatiya akwai fi'liya in an ce zatiya shine sifofin Allah waɗanda suke da alaka da zatin Allah ba tare da sun samu alaka da halittun Allah ba mun gane ko misali alhayyu Allah mai cikakken rayuwa to kaga nan ya nuna sifa na farko dai ta nuna akwai zatin Allah ta tabbatar da zati ta zamanto daga cikin sunayen Allah sannan kuma ta zamanto sifa ce daga cikin sifofin Allah cewa yana da cikakken rayuwa to nan ta zamanto sifa ce zatiyya an gane ko amma misali al-khaliqu wanda ya halitta to in an ka ce khalaqa khalaqa yayi halitta ai ya zama to fi'ili aiki to aikin da Allah ya na halitta Allah shi halicci sammai da kasai babu su Allah shi halicci dan adam babu shi Allah shi halicci ruwa can da babu su Allah shi halicci kaza to sifa ce fi'iliya sai ka gane cewa dukkan sifa fi'iliya an gane ko tana iya zamantowa zatiya amma ba dukkan sifa zatiya ba ce take zamantowa fi'iliya domin ita sifa fi'iliya ta nuna Allah yana yi kenan ta nuna sifa ce ta Allah yana halitta kuma ta nuna akwai zatin Allah daga cikin su kenan daga cikin sunayen Allah akwai mai halitta sannan ta nuna Allah yana aiki na halitta domin yayi halittu amma sifa ta rayuwa tana nuna akwai zatin Allah suna ne na Allah kuma tana nuna sifa ce ta Allah bai cikakken rayuwa amma ba bata nuna ba cewa mi Allah yayi wani aiki shi yasa an kasa su gida biyu zatiyya da fi'iliya mas'ala ce da malamai suke tattauna kuma sai ka ɗauki sunan Allah za ka ganin su suna da yawa daga cikin in karar da ba su zaka irin waɗannan ƙa'idodin wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka malam da alkhairi malam sai ka'ida ta shidda yalzamu fi athbati sifat at-takhalli anil mahdhurain na'am azimain ahaduhuma at-tamthil والثاني التكييف نعم.
yake nuhi da tamthil ko menene takyif na'am da an ka ce yalzamu fi isbati sifat ya lazimci dan adam lokacin da zai tabbatar da sifofi daga Allah at-takhalli sai mun yi hattara in an ce at-tahalli da ha karami wanda bai da ruwa ha karami kenan zalla zalla mhm.
to ana nufin qawata qawa daga qawa ne al-hilya in kuma an ce at-takhalli shine wato nisanta ko kubuta daga mahzuraini abubuwa guda biyu abin tsoro waɗanda ba a yarda da su ba azimaini masu girma saboda danganta abu zuwa ga Allah wanda bai dace ba kaga ko abun yayi girma sai an ka ce at-tamthil an gane ko at-tamthil shine ka sifanta Allah da halittunsa zaka ga Allah ya faɗi wata sifa yace yana da ita kuma bayan shi suna da ita misali Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa yana da hannaye guda biyu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha ko ba karan bane sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala eh, eh, ya faɗi cewa bayan shi eh, suna da hannaye ko ba karan bane innal ladhina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aidihim su ma hal bayu suna da halittu to baka ce a'a irin hannun da adam haka ne Allah subhanahu wataala yake da hannu sai dai ka tabbatar ma Allah da hannayensa guda biyu duk da yake waccan aya da yace awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an aman na aidina ya kashi kamar matsayin jam'i wadansu malamai suka ce dama jam'i daga biyu yake farawa don Allah ya ce wa aqimis salata tarafayin nahari ka tsaye da sallah sassan yini dama yana da farko yana da ƙarshe a cikin tsaha sai ce wa atrafan nahari atraf ya zo jam'i kaga wannan sai malamai suka ce a'a nan guda biyu din ake nufi ina fata ana fahimta ta domin ya zo cikin hadisi Allah yana da hannaye kilta yadayhi yamin kuma dukkan hannayen Allah da mani Allah bai da hagu duk da ke wata riwaya da ta zo sai ya ce bi shimalihi da hannun Allah da dama sai malamai suka ce a rawi na yake sifantawa domin shi yana da dama da hagu sai ya ce bi shimal yana kamanta hannun shi na hagu ba wai yana nuna Allah yana da hannun hagu koko rawin yayi kuskure koko a rinjayar da wata riwaya akan riwaya wacce riwaya ita take kilta yadihi yamin domin cewa hagu kaga wata sifa ce ta tawaya ga Allah subhanahu wataala ta fuskar ma'ana da ta fuskar sanadi sai a rinjayar da wata riwaya akan wata riwaya mun fahimci wannan to ba a kamanta Allah da wani abu at takyif kuma ba a kokarin a kamanta yadda Allah yayi abu istawa an ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi gakkai tahrifi ka ce istaula ka ƙara wawun kamar yadda bani Isra'ila an ka ce wa qulu hintatun sun ka ce hintatun sun ƙara nunun Sheikh Mahmud Al-Amin Shankidi ya ce to wanda ya ce istaula yana kama da su domin ya ƙara wawun wanda babu ta istawa na ƙaro ya ce istaula to da haka ba a kamanta Allah da wani abu sannan ba a takayifi an gane ko ka san yadda abu ya faru sannan kuma ya kamata mu ƙara wani abu shine at-ta'til ka kore ma'ana abin da nasu ya tabbatar kuma wannan qur'ani ne ya faɗa ba wai malamai ne suka kirkiro shi ba dan Allah ya ce laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu wanda yake kama da Allah duk abin da ka kwakwalwarka ta hararo ko duk abin da idonka sun ka gani to da ka tabbatar da ka gane shi to ba Allah bane don Allah bai da abin da ke kama da shi yanzu in ga dan adam to in ga wani dan adam irin shi ina ganin cewa sun yi kama ta fuskar kaza kaza kaza to shi Allah bai da wani wanda suke kama da shi balle har in ka hararo shi cikin kwakwalwarka ka gane ga yadda Allah yake laysa kamithlihi shay annakira ce fi siyaq an-nafi tufidu al-umum laysa kamithlihi shay ba abin da yake kama da Allah balle haka kamanta shi da shi amma kuma ka sani wa huwa as-sami'ul basir sai ya kore bai da tamka balle ha ai kokari a san yadda yake sannan kuma shi as-sami'u yana da jiji ba irin na halittunsa ba al-basiru kuma mai gani na ko kuma masani na domin daga basira ne ko daga albasaru gani gani na ido ko gani na zuciya shi yasa wadansu malamai an ka ce al-basiru su ce Allah masani na sai wani ce to kai kajiya basiru da ake cewa basura ya ga abu a'a akwai basira ta zuciya قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني على بصيره انا nufin muna gani da ido a ina nufin muna da basira akan wahayi muke tafiya muna da haske na zuciya na wahayi tare da mu kyana an ce Allah albasiru mai gani na ko an ce Allah albasiru masani na duk ma'ana wurin bu karo da juna ba a larabci yana doka kai ne baka sani kake kokarin kuskurantar da malamai to da haka waɗanga abubuwa guda biyu ko kuma guda uku ya kamata ɗan adam da lokacin da zai fassara aya in abu yana da alaka da Allah ko fi'ili na ko sifa ce ko suna ne ya tabbatar da bai kamanta Allah da halittunsa ba bai yi kokarin sanin yaya ne Allah yayi wannan abin ba in aiki ne eh ina fatan an fahimce ni sannan kuma bai kore ma'ana abin da Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma kanshi ba ko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar ma wato Allah subhanahu wataala Allah ya saka malam da alkhairi ya sanya cikin mizani sai malam ka'ida ta bakwai sifatullahi ta'ala tawqifiyya la majali lil aql fiha eh wannan mun mun yi bayani tawqifiyya ma'ana abu ne wanda ana tsaya ma nassi ma'ana ana tsaya ma nassi sai in an samu na'am na'am abu ne wanda dole sai an samu nassi wanda ya tabbatar da shi shi yasa kakka zabura ka ce suna Allah kaza ko ka zabura ka samu danka suna abduwa ne abduwa ne abduwa ne sai malamai sun tabbatar maka da cewa wannan suna akwai cikin alqur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisi ingantacce sai ka samu danka abduwa ne abduwa ne abduwa ne in ka ce Allah ka sama ɗanka suna Abdullahi babu matsala domin akwai suna Allah Allahu gashi nan cikin Qur'ani Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ko ba haka nan bane to kaga kana da dalili amma yanzu ka sama ɗanka suna Abdu kaza an ka ce to ina aya ka ce a'a babu ina hadisi ingantacce ba wai hadisin ba ya inganta domin mun ci hadisin da yazo jero 99 bai inganta ba to in cikin suna kaga in babu nassi wani wani daban wanda bai zo ba tunda in ma wannan nassin bai inganta ba to ai sunayen za a iya komawa ɗaya bayan ɗaya a duba a gani ina na suka zo cikin wani nassi na alkur'ani ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wa Alaihi sallam wasallam.
tunda ya kawo su Allahu ar-Rahmanu ar-Rahim al-Maliku al-Quddus misali ah to ai in wanga nassin bai inganta ba to ai akwai nasoshin da sun ka inganta sun ka zo da su shikenan sai ai aiki da su dan kawai ne ce to ai an ce wannan bai inganta ba kuma to ina ne da a samu su a'a akwai nasoshin da suka inganta sai a bi su ɗai bayan ɗai a ga wanne ne ya tabbata cikin nassi a tabbatar da shi wanda bai tabbata ba kuma a kore shi wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka malam da alkhairi malam sai babi na uku da yake mana bayani akan qawaidun fi adillatil asma wa sifat na'am ka'idodi wa'anda ya kamata abi domin tabbatar da sunayen Allah madaukakin sarki da sifofinsu na'am shi kuma daga ina ya kamata mu samu wa'annan ka'idodin to a- adillatul asma was sifat dalilansu Mhm.
dalilansu shine alqur'ani aya ta alqur'ani gata nan waɗannan kira'o'i guda goma da sun ka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a tabbatar da cikin wannan kira'o'in na abin yake ko kuma hadisi wanda yake ingantacce Mhm.
an gane ko cikin sahihul bukhari ko sahih muslim ko wasu hadisai da sun ka inganta waɗanda malamai sun tabbatar da ingancin su ko da ba cikin sahihul bukhari da muslim bane amma in ba haka ba to babu wani dalili sai dai ka faɗa da bakinka kuma wannan rigima ce ita ko rigima ba ta da wuya ba faɗin magana ad da wuya ba kafa dalili shine yake da wuya
Allah ya saka malam da alkhairi malam sai ka'ida ta farko da take cewa al-adillatu allati tathbutu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatihi hiya kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa wasallam.
sallama to wannan yana daga cikin abin da ake son mutane su gane Eh, addini in an ce babu ra'ayi cikin shi ba wai ana nufin babu ra'ayi ne kwata-kwata ba domin fiqihu zaka iske akwai ijtihadi cikin sa amma ana nufin abin da nassi ya baka damar ka kawo ra'ayinka wajen fassara don saboda abin yana da faɗi akwai abin da nassi bai baka damar ka kawo ra'ayinka ba yana da kyau ɗalibai ilimi su fahimci wannan ka'ida don da yawa daga cikin ɗalibai sai a ce ai addini babu ra'ayi cikinsa a'a ba haka ake nufi ba akwai abin da akwai ra'ayi cikinsa amma wanda addinin ya ba da dama a kawo ra'ayi bari mu ba da dalilai saboda ka san an ka faɗi magana wani bai saba jin ta ba zai zaburu misali tauhidi Allah ya ce innama Allahu ilahun wahid innama tana daga cikin siyagul hasr sha makan cewa ku sani in malaman zuri sun ce abin sani shi Allah shine ɗaya ne to kaga wanga nassi ne wanda bai bukatar ka kawo ra'ayi ka ce a'a to a tsaya dai a diba a gani kamar mu, eh, waɗanda suke da mazhaba na mazhabul eh, shak sannan a zo zuwa ga yaƙini wani shakka za a yi Allah gudana ba wata shakka kuma babu wata mazhaba wanda za a kama wata shakka dan annabawa ma da suka zo da da'awa mi suke ce ma mutanen su idan suka tsaya ma shakka cikin al'amarin Allah shi kadai cancanta abota mishi za su ce mi afillahi shakkun fatis samawati wal ard yanzu cikin al'amarin Allah ana shakka wata shakka za a tsaya a yi salula ba ta iya kan- ba ta iya yin kanta mota ba ta iya yin kanta jirgin sama ba zai iya yin kanshi ba sai an samu wanda ya yi shi sammai da kasai da rana da wata da irin wannan tafiya da suke tafiya akan su ta hikima da jikin dan adam da irin da yake tafiya da tsari na hikima ko a ce babu wanda ya yi shi wani irin hankali na yake da irin wannan to kaga wannan eh, dole sai a- amma akwai abin da kuma ana kawo ra'ayi ciki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر التي ما النبي يي ش- ش- شاورة da sahabban shi to ita ko shawarar nan kowa sai an ce ai shawara da mutum an ce shi kawo mi an ce kawo ra'ayi ne amma ra'ayin nan kai ya saba ma mi kai ya saba ma alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fahimta wannan saboda ƴan uwa su fahimta kenan ra'ayin da ba a yarda da shi ba ra'ayi kawai ka ci to ka koshi ka kawo ra'ayinka cikin addini ko ko ra'ayi inda ad- inda nassi bai baka dama ka kawo ra'ayinka ba domin al'amari na yaƙi abu abu ne wanda yake na buƙatar ra'ayuka daban-daban misali lokacin da za a yi yaƙin ghazwatul khandaq salmanul farisi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da littafan sirra suke nunawa shawarar cewa a yi ma Madina rame tunda makiya ne suka zo suka so eh, taron kungiyoyi na kakarrai su zo su yi ma Madina zama guda a kashe kowa da kowa a huta ba a da damar da za a yakar su sai ce to mu irin wannan muna zan yi magari rami yadda maki ba zai iya shigowa ba kaga munafikai sun warware alƙawari suna ciki suna jiran a zo a kashe mu'minai to amma wannan ramin sai ya taimaka kuma Allah subhanahu wataala ya turo iska ta wace su ko ya wace su za a cewa to kaga ashe cikin al'amarin yaƙi saboda yaƙi ba madina ɗaya tsaya ba ana iya ayi yaƙi a makka ana iya yaƙi a madina misali ba muna fatan bai kai a makka da madina kawai ne ce mun ce ayi yaƙi makka da madina ana iya yaƙi a kasashen da ba su ba sannan zamani na iya canzawa wani lokaci ana yaƙi da bindiga wani lokaci ana yaƙi da mashi wani lokaci ana yaƙi da kibiya wani lokaci ana son wuri mai rere ne wani lokaci lokacin sanyi ne wani lokaci lokacin zafi ne kaga dole na ana buƙatar shawarar waɗanda suka san wannan wurin shi yasa kaga al'ada ma ta mutane sai Allah subhanahu wataala yana sa wa khudhil afwa wa amur bil urfi duk al'ada ta gari wanda bata saba shari'a ba sai addini ya tabbatar da ita ayi aiki da ita ashe akwai abubuwan da nassi ya baka damar ka kawo ra'ayinka akwai abubuwan da nassi bai baka damar ka kawo mi ba ka kawo ra'ayinka shi yasa da kuka gani ana cewa salaf sun yi zammun ra'ayi sun yi zammun ra'ayi a'a ra'ayi wanda yake saba ma nassi shine ake zanci domin shi fiqhun na farko hadisin shi fassara alqur'ani ne Allah ya ce wa aqimu salata ay sallah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah sai sahabbai su gani sai aka ruwaito ta ba wai shi Buhari ba shi na ya ruwaito sallah sahabbai ba su ruwaito ta ba a shi Buhari cewa yayi wane ya wane ya amso ga wane wane ya amso ga wane wane ya amso ga wane ga wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah ashe shi hadisin ba wai Buhari na ya kirkiro shi ba a'a abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikata ko ya faɗa ko ya ga ana yi bai hana ba to wannan shine ake kira hadisi ashe shi annabi shine ke aikata hadisin ko ya faɗi hadisin mun fahimci wannan dan ka a ce wai annabi bai aiki da bukhari ba kaga wannan wata shubha ce wadda ake so aka mutane a nuna mutane to ai bai san bukhari ba bai san muslim bai san tirmidhi bai san ibnu majah ba bai yi aiki da su ba kaza kaza a'a shi su cewa sun kai ga abinda wani ya ruwaito ga wani kuma mutanen nan adillai ne an san su an kai da labarin su kuma qur'ani ya yarda a karbi labarin mutumin da an kai da shi ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu in fasiki ya zo muku da labari ku bi diddigin sa to in ba fasiki bane kaga ya ce a karbe shi kenan to dan haka ya kamata mu fahimci shi hadisin ba kirkiro shi ne akai ba to shi ko fiqhun abinda an ka fahimta ne karkashin alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ingantatta wani abu zai faru ba mu da nasu karara ba yadda za a yi mu samu nasu sai malamai su yi ijtihadi da kokarin da Allah ya ba su dan Allah ya ce fa tabiru ya ulil ya ulil absar sannan kuma ya ba da dama a yi ra'ayi cikin abin da ra'ayi ga zuwa yanzu misali sai ina son in sha hura ko ba haka ba yankin kana na cewa fura ko sai wani zai ce da Allah akar maka Allah ni mallan aya ne ka son a bani inda Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ishrabu hura ya ku kuka imani ku sha hura akar maka Allah yaushe za a samu ga aya kaga sai kiyama ta tsoyi ba a samu ga aya ba in babu to in wanda ya yarda hadisi na ce to kawo mana inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhal muslimun ko ya ayyuhal mu'minuna ishrabu hura ko sha hura kaga sai kiyama ta tsaro ba san ba shi yasa karatun usulul fiqh da karatun alqawaidul fiqhiyya yana taimaka ma dalibi wajen sanin yadda ake mu'amala da nasoshi ina fata ana fahimta ta sai a ce maka a'a duk abin da Allah ya halitta wanda bai cutar da mu yake amfanin mu to halatta ne gare mu akwai annusus wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard ya ayyuhan nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiba duk abin da yake tayyib ne daɗaɗa ne ba sai an waɗi sunan shi ba in dai bai cutarwa to Allah ya ce ayi amfani da shi to kaga wannan ta wannan fuskar ne ɗaliban ilimi muke son su fahimci inda shari'a ta sama gaba su fahimci inda kuma yadda nasoshi suka sama gaba shi yasa da ake cewa babu ra'ayi a'a ba ana nufin as-salaf sun ce babu ra'ayi cikin addini kwata kwata ba a'a suna nufin abin da bai dace a kawo ra'ayi ba Allah ya ce Allah guda ne zancen a kawo ra'ayi a ce a'a a tsaya ai shakka ko Allah biyu na ko uku na a tsaya a tattauna babu wani tattauna za a yi wannan nassun ne qati' wadih la yahtaju lil-ijtihad amma inda Allah ce wa shawirhum fil amri kai shawara da su to wannan ya nuna ana shawara da mutane fagen yaki kenan nan Allah ne da kanshi ya ba da izini yace ayi shawara don inda abu ne wanda aka ba a bukata ra'ayin mutane kawai na za a ce ga abin da Allah ya ce ayi lokacin da suka nemi gafara ga mushrikan da suka gabata wannan ijtihadin su ne suka yi ra'ayin su ne suka kawo amma da yake kafin nasu ya sauka sai Allah sauka ce wannan ra'ayin ba a yarda da shi ba ma kana lin nabiyyi wallazina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم مسألة شيء أصولية شن منزو شنا ين اجتهادي كوبين اجتهادي أزامن إنسان يلا إيه اجتهادي كافي نص يسبقا dan gashi nan yayi sun yi istighfari ga mushrikai Allah ya ce ba za a yi ba wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa mau'izatan wa'adaha iya manzo yayi istihadi ya karbi ribabbin yaki ya karbi fansa Allah ya nuna wannan istarin da an kai ba shi kamata a yi ba amma tun da an riga an aikata nasi bai sauka ba to an yafe musu ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم manzo ya yi istihadi ya ba waɗansu munafikai dama ba su je wajen yaƙi ba Allah ce afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadhibin Allah ya yafi maka amma me yasa ka yi kaza kaga sai da an ka gabatar da saboda Allah yana mutunta annabinsa sai da gabatar da yafewa sannan ya zo da wato abin da an ka aikata to dan haka dai a takaice akwai abubuwa matsaloli da dama irin waɗannan waɗanda muke buƙatar ɗalibai su rage zafi a kansu na cewa addini babu ra'ayi cikinsa a'a addini a cikin abin da bai yarda a kawo ra'ayi ba ba a kawo ra'ayi abin da ya yarda za a kawo ra'ayi za a kawo ra'ayi za a kawo fahimta amma kar ta saba ma alqur'ani kar ta saba ma sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar ta saba ma fahimtar magabata da haka kenan nan abin da kamata mu gane abin da sunayen Allah suke tabbata da su da sifofin Allah subhanahu wata'ala shine alqur'ani mai girma da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan abubuwa ne waɗanda nassi bai yarda ba mutum ya kawo ra'ayinsa wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka malamin malam da alkhairi malam kaida ta biyu shine alwajibu fi nususil qur'ani was sunna ijra'uha ala zahiriha na'am duna tahrifin la siyama nususus sifat haisu la majala lirra'i fiha na'am wannan malami yake nufi da to alwajib abinda alwajib fi nususil qur'an ga nasoshin alqur'ani was sunna da sifofi waɗanda suke magana akan sifofin Allah kenan ijra'uha ala zahiriha a shuɗar da su domin ajira shine kamar jara abu ya gudana ajrahu ba'ana ya gudar da shi ko ba haka nan bana jara yajri yana gudana to ijra'uha ala zahiriha abita akan zahirinta ma'ana an ka ce Allah sami'un yana ji kaka ce a'a sami'un ne bila sam'in a'a ka ce Allah yana ji amma jin shi ba irin na halittunsa ba yadda zatin Allah ya bambanta da zatin halittunsa haka jinsa ya bambanta da jin halittunsa sannan duk sifar da zaka kokarin ka kore to kamar duk maganar da zaka yi kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ke faɗa duk maganar da ta shafi sifar Allah to ta shafi zatin Allah domin an ka ce sami'un mai ji ne suna ne daga cikin sunayen Allah ya shafi zatin Allah kuma sifa ce ta Allah to in ka kore ji ga Allah kenan kamar zatin Allah ne ka kore ma ji to an taba yin Allah kurma dan adam ma in bai ji ai ya samu tawaya balle Allah subhanahu wataala in ka kore ka ce Allah bai magana to an ko Allah ya koma kurma kenan domin sifa ce ta magana ta tabbata ga Allah to in ka kore ta zatin Allah ne ka kore ma magana to kuma Allah subhanahu wataala in ka kore mishi magana to da at-taura da injila da zabura duk magana wane ne kaga al'amari sai ya girma ko ba haka nan bane to sai kai ijra'in su akan zahirkin su kace Allah yana ji baka cewa Allah baya ji ko ka kamanta jin Allah da wani shine ijra'uha ala zahiriha akan zahirinta ina fata an fahimce ni sai ce min duna tahrif ba tare da kai tahrifi ba karkatawa domin alharfu shine karkatar da abu sashi ne wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin na'am la siyama nusus sifat haisu la majala lirra'i fiha musamman abin da ya shafi sifofin Allah domin nan babu ra'ayi ba yadda za a yi musan wani abu game da ilimin game da Allah in ba Allah ba mu labari ba wala yuhitu bi shay'in min ilmihi illa bima sha to lokacin da kake kokarin Allah ya ce ya sifantu da kaza ce a'a ba haka Allah ya kanuhi ba kiran kamar ka nuna kai Allah sanin Allah shi yasa malamai suka ce qul a antum a'lamu am billah shin kai kai Allah sani na Allah ya ce ya siffantu da ji ka ce a Allah bai siffantu da ji ba to kai a matsayin ka nawa sannan kuma bayan Allah wa yafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanin Allah ya ce Allah ya siffantu da kaza ka ce a Allah bai siffantu da kaza ba kenan manzo ka tuhumta da kuskure ko ko ka jahiltar da shi ko ko ka tuhumce shi da ya boye wani abu wanda ya kamata shi bayyana ma al'umma bai bayyana mata ba kaga waɗannan abubuwa akwai hatsari cikin su Allah kai mu tsari amin
sai ka'ida ta uku malam take cewa zawahir nusus sifat ma'lumatun lana bi'tibar wa majhulatun lana bi'tibarin akhar na'am as-sifatu ma'lumatun lana bi'tibar sifofin Allah mun san su bi'tibarin ta wata fuska in an ka ce as-sami'u mun san kalima ta as-sami'u tana tana nuna ji ba yadda za a yi a ce kalima ta as-sami'u ba ta da ma'ana tunda in ba ta da ma'ana ya za ya fassara ta albasiru Allah mai gani na ko masani dole na mu yarda cewa tana nufin wannan kalimar tana tabbatar da gani ko ilimi ga Allah subhanahu wataala al-alim masani al-wahid makadaici al-ahad makadaici ko ba haka nan bane al-aziz al-aziz mabuwayi ko ba haka nan bane al-quddus tsarkakakke ko ba haka nan bane Allahu Allah abin bauta wanda ya cancanta bauta mishi shi kadai akan cancanta to kaga wannan ma'ana mun santa amma majhulatun bi itibarin akhar su sifofin Allah ma'ana mun jahilci shi ta wata fuska shine da anka ce Allah ya daidaita akan al'arshi mun jahilci yaya ne Allah ya daidaita akan al'arshi amma mun san ma'anar daidaita amma mun jahilci yadda Allah ya daidaita akan al'arshi ina fata ana fahimta ta Allah ya halicci sammai da kasai ga sunan muna gani ai ko ba a ce ma ba sammai da kasai ai kana ganin su amma kakana Allah ya halicce su a bai bar mani sani ba to shi yasa sifofin Allah ma'lumatun bi'tibar ta wata fuska mun sani mun san ma'anar su amma mun jahilci kaifiyar su in ba haka ba mutum zai afka cikin tashin hankali Allah kai mu tsari kan mu kutsa ma abinda ya fi karfin mu
Allah ya saka malam da alkhairi game da wannan bayani malam sai ka'ida ta hudu zahirun nusus ma yatabadaru minha ila dhihni min al-ma'ani wa huwa yakhtalifu bihasab as-siyaq wa ma yudaf ilayhi min al-kalam na'am to wannan ka'ida tana da muhimmanci ga ɗaliban ilimi sosai zahirun nusus abinda nassi zahiri yake bayyanawa ya an ka ce nassi ya zo Allah ya yi kaza baka kokarin ka kaddara wata kalma ko ka shafe wata kalma don ya dace da abin da ranka ga su zahirin nassin za a aiki da shi ma ya tabadaru minha ila dhihni abin da yake zuwa zuwa ga kwakwalwa kai tsaye domin an ka ce Allah sami'un ni laqad sami Allahu Allah ya ji abin da farko wanda zuwa kwakwalwa shine Allah yana ji cewa ka kore ji ga Allah kaga wannan ba abin wanda yake fara zuwa kwakwalwa ba min ma'ani ma'anar da take zuwa ma ya tabadaru ila dhihni abin da yake gaugawa zuwa shine Allah yana ji misali ga irin da wannan ayar da kuma irin ayoyin da sun kai kama da ita dan kawai sa tsammanin ga ayar kawai muke nufi amma wa huwa mukhtalifun wa huwa yakhtalifu bi hasbi siyaq yana bambantuwa daga siyaki yan an ce siyaki wani lokaci kalima tana da ma'ana ita kadai in ta shiga cikin jerin kalmomi kuma tana da wata ma'ana yanzu kaga in ni ce hannu ni yi shiru an san gaba ce to amma in ce hannun mutum hannun biri hannun riga kaga sun bambanta amma lokacin da ce hannu tana da wata ma'ana ta daban ma'ana amma amma lokacin da danganta ta zo ga abu kaga ta samu wata ma'ana ina fata ana fahimta shi kanshi hannun riga in ce hannun riga ina nufin hannun riga amma in ce wane da wane sun yi hannun riga ina nufin akwai sabani tsakankanin su muna fahimtar wannan da kyau to kaga ashe hasba siyaq shi yasa fassara qur'ani sai ka kalli kalmomin da sun ka zo gaba sai ka kalli kalmomin da sun ka zo baya yanzu waɗansu daga cikin 'yan qur'ani da basu da hadisi ba wasu daga cikin su sai an ka ce ku kawo mana dalilan az-zuhr raka'a hudu ci subahir raka'a biyu magriba raka'a uku isha'i raka'a hudu sai sun ka ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba sun kace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatih samawati wal ard wanda ya kaji halittar samai da kasai ja'ilil mala'ikati rusulan Allah ya sanya mala'iku manzanni masu kawo sako dan shi sa jibrilu Allah ce innahu laqawlu rasulin karim shi alqur'ani magana ce ta manzo wanda yake mai girma ba ana mai daraja mai karamci ba ana nufin shi manzon magana shi bace a'a ana nufin shi na an ka turo da ita sai an ka danganta ta zuwa gare shi dan shi ne zo da ita domin shi sace rasulin rasulin manzo ne mai isar da sakon Allah ba magana shi ta ba mun fahimci wannan to kaga yanzu da aka zo fatir samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mala'ikun nan suna da ajniha fika-fikai masna sai an kace bibbiyu kenan ko ne mala'iki nan ba ana nufin bibbiyu hudu hudu ba ana nufin ko ne mala'iki mai bibi bibi bibi bibi wa thulatha da uku uku da akwai masu uku uku wa ruba akwai masu hudu hudu sai ce zidu fi khalqi ma yasha Allah yana kara abin da suke da akwai wanda sun fi haka kuma yankusu ma yasha in ya gada ma sai mala'iki mafi fike daya ko ba kadan bane yadda ya gada ma zai yi to anan sai sun ka ce to masna sallar subahin wa thulatha sallar magriba wa ruba'a suka ce sallar isha'i da azhar da al'asar to kaga anan masna can cikin suratul nisa'i kuma da anka zo anka ce aure sai anka ce fanki huma qablakum min nisa'i mathna wa thulatha ruba sai anka ce mathna bibbiyu mace hudu za kai wa thulatha in ka gada ma sai ka kara da uku uku domin wa anka ce ba a ce au ba alhali sun manta mathna a a mai son bibbiyu ya aure bibbiyu wa thulatha ma son uku uku su aure uku uku wa ruba ma su ikon su aure hudu su aure hudu amma sai suka ce bibbiyu kaji hudu kenan sun kace kana iya hudu sun kace wa thulatha da uku uku kaji shidda sai ka hada su zan goma wa ruba'a da hudu hudu sun kace 18 mutum na yawon mace 18 wasu daga cikin kuma sun kace tara masana biyu wa thulatha da uku sun zan biyar wa ruba'a da hudu suka ce sun zan tara to anan kadibiyar da fassara take can sai sun kace bibbiyu nan kuma sun kace masana biyu a cikin suratul fatir saboda su samu sallar asuba domin sun ce bibbiyu sallar asuba ba ta hituwa ta zan hudu ka a hudu wa thulatha sai suka ce nan cikin suratul nisa sun ce uku uku kenan shidda amma sai suka ce wa thulatha uku dan mangariba ba ta hituwa an ce uku uku dan ta zan shidda wa ruba'a sai an ce hudu can sun ce hudu hudu takwas amma da suka ce wa ruba'a sai suka ce hudu kenan da su samu sallami sallar isha'i to amma anan kuma wa thulatha in ma mun ce da hudu hudu to muna iya samun az-zuhur da la'asar ko isha'i da az-zuhur ko isha'i da la'asar amma ukun ba su hito ba gaba daya domin hudu biyu ne su ko wadancan su uku ne ya za a samu musu kaga soki burutsu ya yawa to abin da nake son in zo akan shi nan zancen siyaki to ai siyakin yana magana halittar fikafikan mala'iku daga yau shi an ka tira ta kuma an ka zo sallah shi yasa sai an kalli siyakin abin da zai zo gaba da abin da zai zo baya sannan a samu ma'anar sallah yanzu kaga an ka zo an ka ce yin sallah zai kai mutum wutar jahannama sai an ka ce a to ai Allah ya ce fawailul lil musallina kalmar azaba ta tabbata ga masu sallah irin yadda sha'ir Abu Nuwas na zamanin daular Abbasiya ba Farisi abokin shi ya zo za su je shan giya sai ce kai abu ya ce ma abu nuwas malamai suna nan suna arola za a je sallah mu taimu yi sallah sannan mu taimu sha giya ya ce a'a da'il masajida lil ubadi yaskunuha ko taskunuha wasir bina ila hanatil khammari yasqina ko wamshi bina ila hanatil khammari yasqina ma qala rabbuka wailul lil ula sakiru walakin qala wailul lil musallina yace da'il masajid kabar masallatai lil ubadi ga masu ibada yaskunuha ko taskunuha duka ana ina lokacin da jama'u abin nan jama'u taksir ne su je can su yi ta ibada su wasir bina ko wamshi bina ka tafi da mu ila hanatil khammari zuwa ga shagon mai giya ko mu ci gidan giya yas ina ya bamu mu sha yace baka jiya ba ma qala rabbuka wailul lil ula sakiru Allah bai taba cewa kalmar azaba ta tabbata ga masu wayi ba ko waɗanda suka yi maye walakin qala wailul lil musallina sai dai Allah ya ce kalmar azaba ta tabbata ga waɗanda sun kai sallah kaga saboda Allah ya ce fa wailul lil musallina amma me yasa bai ci allazina hum an salatihim sahuna kuma an salatihim daga sallar su kenan suna manta sallar bai ce fi salatihim ba dan inda ya ce fi salatihim kaga duk wanda ya mantuwa cikin sallah kenan ya shiga cikin wannan wannan kaico na fata ana fahimta ta an salatihim ake rufi ba fi salatihim ba mun fahimci wannan to kaga siyaki yana da kyau a kalli gaban abin da ya gabata da kuma abin da ya zo baya sannan a fassara kalima ba wai kawai a ɗauke ta ita karan kalimar da ake so ba irin aiki na mutanen ashabul ahwa wal bid'a wa al firaq ad-dalla wal munharifin Allah kai mu tsari sannan kuma yace wa ma yudafu ilayhi min al kalam da abin da ake karawa na magana wani lokacin siyaki yana da amfani kuma da irin nassoshin da ma za a iya karawa ko maganganun da za a karawa kaga yanzu misali da aka zo aka ce wani lokaci ahli sunna sai su yi ta'awilin wani abu su ce ba na Allah ake nufi ba to na in sun kai ta'awilin suna da dalilin da ya nuna ba na Allah ake nufi ba yanzu misali ahli sunna sun tabbatar da Allah subhanahu wataala yana da hannaye guda biyu to amma kuma wani lokaci an ka zo an ka ce su hannu Allah sai ce ba hannu Allah ake nufi ba sai a ce a to kai kajiya can sun ce kuma Allah subhanahu wataala yana da hannaye nan kuma sun ce a ba hannu Allah ake nufi ba a'a can inda sun ka ce hannayen Allah ake nufi saboda ana magana ne kan ubangiji nan ko cikin siyaki da abin da za a karawa yana nuna ba Allah ake nufi ba innal ladhina yubayi'unaka sai an ka ce waɗanda suke ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mubaya'a inna ma yubayi'una Allah Allah ne suke yi ma mubaya'a sai an ka ce yadullahi fawqa aidihim hannun Allah yana saman hannunsu ina fata ana fahimta ta to anan ai an san da sai da an ka fara magana cewa annabi suka mubaya'a da shi shi yasa an kace yadullahi na ana nufin yadu rasulillahi fawqa aydihim hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa aka kira shi hannun Allah saboda mi saboda saboda shi annabin wakilin Allah ne jakadan Allah subhanahu wataala ne sallallahu alaihi wasallam kuma in ma an ka dauki zahirin yadullahi fawqa aydihim ina Allah yake Allah yana sama ba a cewa annon Allah na ƙasa ga nasu a Allah dama sama yake kenan ko ko ta wannan tasawurin ai da kuma sunna Allah yana sama zatin Allah yana sama kenan hannu Allah subhanahu wataala yana saman nasu ko a zahirin an ka dauka shi yasa ahli sunna ba za su yi tawilin wata sifa ba sai akwai dalili ingantacce cikin alqur'ani na nuna ga abin da ake nufi kamar hadisin da ya zo da cewa ana daharu Allah shine zamani sai an ce ai bai daga cikin sunayen Allah ad-dahr dan ya ce uqallibu dahr ina jujjuyar da zamani kenan sai nuna maka cewa ba sunan shi ke nufi ba kenan Allah shine mai zamani shine ya mallaki zamani ana malikud dahr uqallibu dahr kaifa asha to da haka yana da kyau ko da ahli sunna an ga sun yi tawilin wata sifa ko abin da kama da haka mutane su san cewa wato abu ne wanda yake akwai dalilin da yasa aka yi tawilin ba wai haka ne kawai ahli sunna suka zo suka faɗi wannan magana ba sannan da an ka ce ahli sunna suka ce Allah yana sama ba suna nufi yana cikin sama ba kamar yadda abu ake ɗaukar shi a kaɗa cikin abu kamar a ce mutum yana cikin gida domin mi domin samman nan babu su Allah ya halicce su sannan kuma da an ka ce man fi sama'i ba ana nufin Allah yana cikin sama ba a ana nufin Allah wato jihar da yake ta sama ce domin ba za a ce wa Allah yana cikin su ba don mi don kursiyu na Allah wa sai a kursiyu hus samawati wal ard kursiyu na Allah ya loci sammai da kasai shi ko kursiyu kamar da yazo wuri ne wanda Allah subhanahu wataala ma'ana yake aza kafafuwansa to sannan kuma al'arshi in an ka ɗauki kursiyu an ka kada cikin in an ka ɗauki kursiyu an ka kaɗa cikin al'arshi kamar an ɗauki zobe ne an kaɗa cikin mi cikin sahara shi yasa to kenan al'arshi ya fi ƙarfin kursiyu bila adadin illa ma sai Allah ya san iyaka shi to kenan ko shi ko kursiyun ya rawaci samai da ƙasai to shi kuma saman kursi saman al'arshi akwai ruwa wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah yana saman ruwa sannan saman ruwan nan sannan a zo zuwa ga mi al'arshi to sannan kuma Allah subhanahu wataala kenan kaga babu zance a ce ahlus sunna an ce sun ce Allah yana cikin sama domin mi sama bata kai inda za ta dauka Allah subhanahu wataala ba don da kursi ya fi karfin su al'arshi ya fi girman su ga waɗancan ruwa kenan ana nufin jiha ta sama kawai shine abin da ake nufi ina fata ana fahimta ta kuma ba a cewa dokokin Allah wasai a kursiyuhu as-samatu al koko al-arshin Allah dokokin Allah to me yasa an kace wa kana arshu alal ma ana nufin dokokin Allah saman ruwa dai suke to saman kasa babu dokokin Allah wannan fassara ta harifi ce Allah kai mu nasari to ne kamata ina ganin mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana
Allah ya sanya Allah ya saka malan da alkhairi kuma ya saka mai da mafificin alkhairi yan uwa duka duka ana muka kawo karshen wannan barnamiji na yau na ilimi da fahimta shine jagora a madadin wanda suka taimaka domin ganin cewa wannan shiri ya tafi daidai ni da nake tare da ku a cikin wannan studio nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته